الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء ونندرسي نهدو da na, na tafsirin alkur'ani a cikin suratu tauba wanda muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau za mu tashi aya ta goma sha shida a cikin wannan sura ta tauba a yau ashirin da uku ga watan muharram ga watan almuharram shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyu wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan tara satumba kenan shekara ta 2020 ta miladiya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون Allah ya ce am hasibtum an tutraku ku bari wato ku bar a nokewa ga barin jihadi shin kuna tsammanin za a kyale ku ne walan ma ya'lamin lahu alhali Allah bai sani ba sani na bayyanawa wato sani na samarwa sani wanda yake da shi ne zai yi ruko ya yi ukuba ko ya yi sakamako bai san wato bai bayyana bai ga waɗanda suka alladhina jahadu minkum bai ga waɗanda suka yi jihadi daga cikin ku ba walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija kuma basu riki waɗansu abokai na sirri na shigege da suka wato ba su keɓantacciyar soyayya ba koma bayan Allah da manzansa da muminai wallahu khabirun bima ai kada ku yi tsammanin haka wato sai an yi muku jarabawa wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai cikakken sani ne da abin da kuke aikatawa ba abin da yake buyawa a gare shi ya san wato manufofinku ya san kuma abubuwa da kuka ɓoye a cikin zukatanku wannan am ɗin nan da muka ambata ita ce wadda sibawaihi yake cewa ana kaddara ta da ma'ana bal da kuma hamzatul istifam ai idra wato ku bar zaton abin da kuke zato ku bar tsamman wato ku bar nokewa gabarin yin jihadi tunda in kuka kula ayat da ta gabata ai ta zo ne ta ala tuqatiluna qauman tahdhid ne yanzu ba za ku yaki mutane ba waɗanda suke suka fi a waɗanda suka warware alƙawuransu kuma suka nemi fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne suka fare ku da yaƙi ga zaburarwa ne to sai kuma aka yi idrab ku bar wannan a nokewar da rashin zabura kan ku je ku jihadi shin kuna tsammani ne to wannan ita alhamza din ita ce ma'anar istifham din to shi sa ake ce ma wannan am din ta hada am da hamzatul istifham tare idr am lil idr wato bal lil idrab ku bar wannan zaton ku bar wato wannan tunani kuna tsammanin wato za a kyale ku ne to shine ake kaddara ta da hamzatul al-istifham lil inkar inkari ne ma'ana kada ku yi tsammanin za a kyale ku haka wato wannan ayar kamar farkon suratul ankabut ne inda Allah ta'ala ya ce alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu mutane suna tsammanin za a kyale su ne dan sun ce mun yi imani a a wa hum la yuftanun alhali su ba za a yi musu jarabawa ba ai wato to nan ana cewa kada ku yi tsammanin za a kyale ku to shi kyalewa kyalewa aiki ne da yake bukatar abin da ake kyale ka daga gare shi wato za a kyale ku ba kuna tsammanin za a kyale ku ba tare da jarabawa ba kuna tsammanin za a kyale ku ba tare da Allah ya kawo abubuwa waɗanda za su bayyana abin da zai jaraba ku ba to menene abin da za a jaraba ku din Allah ya bayyana shi shine Allah ya san masu jihadi jihadin kuma da gaskiya kuma ya san waɗanda suke sun keɓance soyayyarsu ga wato Allah da manzansa da muminai wato asalin ma'ana nan da Allah ya ce walamma ya alamillahu alhali Allah bai sani ba lamma ita ce lam wadda yake take nuni korewar abu har zuwa yanzu wato alhali har yanzu Allah bai sani ba to amma wannan ba shine zahirin maganar ba don babu yadda za a kore sanin Allah jalla wa ala da wani abu to sai dai sanin iri biyu ne akwai sani na cewar wannan abin zai afku wanda yake wannan ba za a taba kore shi daga Allah ba Allah ya san abin da ya wuce ya san abin da zai zo ya san ma abin da bai zo ba idan da zai zo din yaya zai kasance walau ruddu la'adu limanuhu anhu ko hatta wanda ba zai yiwu ba inda zai yiwu Allah ya san yanda zai to haka ilimin Allah yake to da haka babu wanda zaka babu ba za a taba kora wani abu na ilimin Allah ba to amma abinda Allah ya ce alhali hayyan wato walan ma ya'lamillahu Allah bai sani ba zahirinsa kenan sanin da ake nufi shine sanin al-mawjud sanin abin da yake afkuwa din wanda da shi ne Allah maɗaukakin sarki yake yin hisabi don Allah ba zai kama ka da abin da ya sani naka ba cewa ai Allah ya san Allah ba zai ce Allah ya riga ya san cewa wani ba zai imani ba saura ka ya azabtar da shi da wannan ilimi nasa Allah cikin adalcinsa baya haka sai tukuna kayi rashin imanin in Allah ya gani ya bayyana to sannan sai ya rike ka da shi saboda haka wannan ilimin da ake korewa anan ake cewa alhali Allah bai sani ba sani na gani da sani na bayyanawa wato Allah shi yasa ma masu tafsiri waɗansu suke fassara shi suke fassara shi da ilma zuhur ilimin bayyanawa shi yasa za ka ga waɗansu masu fassara sai su fassara shi da cewa alhali Allah bai bayyana waɗanda suka yi jihadi ba waɗansu kuma su fassara shi da gani alhali Allah bai ga waɗanda suka yi jihadi ba to kaga wannan abu ne wanda yake hadisi afkuwa yake yi to in ya afku ɗin shine wanda yake wato ilimin Allah ya yi ta'alluki da samuwarsa amma ilimin Allah azali ne wanda yake bashi da farko bashi da ƙarshe abinda Allah ya sani abu ne wanda yake tsaye yake da sifar Allah ya riga ya sani azali ne amma saninsa da abin da yake afkuwa wato bayyana shi to shi wannan hadisi ne abu ne wanda yake yana da farko da babu shi sannan sai Allah ya bayyana shi to shi yasa ma'ana wato Allah zai jarraba ku har sai ya bayyana waɗanda suka yi jihadi daga cikinku wato waɗanda suka yi ƙoƙari wajen taimakon addini kuma ba su wato jibinci wani ba in ba Allah ba wannan ayar alwalija ma'anarta shine a daga wuluji ne shigowa ka shigo da wani abu cikin cikinka wato abu wanda yake ba naka ba ka shigo da shi asalin ma'anarsa larabawa suna ce ma walija shine mutumin da yake ba shi da ba dan uwanka ba ba danginka ba ka shigar da shi jikinka ya zamanto kan cewa shine abokin sirrinka shine kuma madogararka da shi kake dogara to wannan shine ake ce ma shine walija kuma shine kamar albitana din nan da Allah ta'ala ya ce a cikin suratul ali imran ya ayyuhal ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum ya ku wanda kuka yi imani kada ku rike abokan sirri daga waɗansunku wato waɗanda suke za ku yi sirrin ku ɓoye soyayya a gare su ya zamanto ku ne waɗanda yake za ku rinka yaɗa musu a su ne waɗanda za ku keɓance su da wata soyayya ta musamman to duk wanda yake ba Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da muminai ba to Allah sai ya jarraba ya gani wato wannan shine ainihin jar Allah zai yi muku jarabawa akan alwala wal bara wa kuke jibinta saboda Allah kuma wa kuke barranta daga gare shi saboda Allah shi yasa ake cewa daga cikin mafi amincin igiyar imani so dan Allah da ki dan Allah to sai Allah ya jarraba ya gani waɗannan abubuwan to kuma abubuwa ne waɗanda suke nuna tsarkin zuciya wato Allah ba zai kyale ku ba kawai da zahiri don kun faɗa har sai Allah ya jaraba ya kan cewa batsinin kuma ya tsarkaka saboda haka addini da gaske ake daga zuciya ake yin sa ba kawai abu ne wanda zaka bayyana shi a zahiri ka ɗauka ka sha ba kana mu'amala ne da Allahul ghuyub wanda yake ya san abin da yake darsuwa a cikin zuciyarka da har kake kokarin ka boye ma kanka ba shi Allah ya san wannan to shine a a wannan a ayar take magana a kai wato kan cewa Allah maɗaukakin sarki sai ya yi mana jarabawa domin waɗannan abubuwan su bayyana kenan Allah maɗaukakin sarki yana so ya ga waɗanda za su yi fice wajen su shaida su bayyana kan cewa su masu taimakon addinin Allah ne su ne allazi na jahadu kuma Allah yana jarrabawa ya ga waɗanda suke da gaske suke yi wajen alaƙarsu da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da kuma mumine to wannan ayar ta haramta ɗaukan wani wanda yake daga wanda yake ba daga cikin muminai ba mutum ka ɗauke shi ke zamanto abokin sirri wanda yake za ka kusantar da shi a maimakon muminai ka kusantar da shi a maimakon sha'anin Allah da sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma waɗansu daga kamar Ibn Ashur a tafsirinsa shi ya fassara kun ga wannan sun fassara walija da cewa waɗansu mutane da ake shigar da su to shi kuma Ibn Ashur ya fassara walija da duk wani abu wanda kake ɓoye shi baka so kowa ya sani na kamar ha'inci na kamar wani aiki da kake yi na ziga akan musulmi da musulunci na haɗa kai da makiya addinin musulunci duk wani aiki wanda za ka yi wanda za ka ɓoye amma kuma ka ɓoye shi ne saboda ba ka wato abu ne wanda yake ba na jibintar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da muminai ba to da Allah ya ce wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai cikakken sani ne da abin da kuke aikatawa a ciki akwai inkarin da kan cewa wato kada ku yi wannan tunani istifam da wato kada ku yi tunanin Allah zai kyale ku wato kuma cewar dan ku sani cewar Allah maɗaukakin sarki yana da cikakken sani akan abin da kuke aikatawa wannan ya nuna kan cewa jarabawar don ya nuna ne ba wai don bai sani ba ne Allah ya sani ya san masu jihadi ya san wanda ba sa roƙon wanda suke masu gaskiya wajen wala'insu ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam yana da cikakken sani amma yana yin wannan ne domin ya kama ku da hujja.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah baya kasancewa ga mushrikai su rayar da masallatan Allah shahidina ala anfusihim bil kufr alhali suna yin shaida akan kawukan su da kafirci wato suna bayyana kafirci kuma a ce kuma a lokacin kuma a ce su ne masu rayar da masallatan Allah wannan ba zai yiwu ba ba su da wannan haƙƙin ula'ika su waɗannan masu yi waɗanda suke shaida akan kawukansu da kafirci habitat a amaluhum ayyukansu sun ɓaci wa finnari hum khalidun kuma a cikin kuma su masu dawwama ne finnar a cikin a cikin wuta an kaddamar da finnari din domin a bakanta musu don a kamba ma irin makamansu aka fara ambatan nar aka fara ambatan wuta kuma a cikin wuta za su dawwama inna ma ya'muru masajidallah kadai dai waɗanda suke rayar da masallatan Allah su ne man amana billah wanda suka wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa aqama sala ya tsayar da sallah wa ata zakka ya bada zakka walam yakhsha illa Allah kuma bai ji tsoron kowa ba sai Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin to waɗannan waɗancan masu waɗannan sifofi ana su ne ake kauna su kasance wato daga cikin shiryayyu wato su ne suka cancanta su zamanto daga cikin shiryayyu wannan shimfiɗa ce ta wata manufa daga cikin ɗaya daga cikin manufofin wannan sura ɗaya daga cikin manufofin wannan suratu tauba shine tsara yadda musulmi za su yi mu'amala da mushrikai yadda daular musulunci za ta yi mu'amala da mushrikai to wannan wannan shimfiɗa ce na yadda za a yi mu'amalar domin a kakkaɓe alakar mushrikai da masallatan Allah musamman masallaci mai alfarma shi yasa a maksudi da masajid Allah din nan nafsan akan masallacin harami ne shi yasa ma ibn kathir a kira'arsa ma kana lil mushrikina an ya'muru masjid Allah haka ya karanta ta masallacin Allah ana nufin masallaci mai alfarma to amma da aka kawo shi da sigar jam'i ana nufin masallaci na Ka'aba da kuma abin da yake kewaye da shi na manasik kamar da Arafa da Mash'arul Haram Muzdalifa da Mina waɗannan amakin din su ne masallatan Allah don kowannen su masallaci ne Arafa kaga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla aka mai da shi Masjidu Namira muzdalifa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla mash'arul haram aka mai da shi masallacin mash'arul haram masallacin mina kuma masjid khaif annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi saba'in yayi sallah a wannan masallacin tun a lokacin ma ya zamanto masallaci to waɗannan masallatan baya kamata ma'anar korewar da aka yi dinnan na makana makana wato abu ne wanda ake amfani da shi domin inkari shine ake cewa a a wato abin da ake a kore kasancewarsa kasantuwarsa korarre ne ma'ana wato ba su da haƙƙi na su rayar da masallatan Allah ba haƙƙinsu ba ne ba bigiransu ba ne to wannan shimfiɗa ne na wato a kore alaƙar mushirikai da masallaci mai alfarma kuma tabbatar da abin da yake cikin wasiƙar da annabi sallallahu alaihi wasallam ka'idodin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu sayyidina Abubakar ya je ya faɗa a wato a lokacin aikin hajji a shekara na tara bayan hijira kan cewar Allah ya hujja ba'da al'ami mushrik kada wani mushriki ya sake yin hajji bayan wannan shekara kada wani mushriki musulmi na ce mushriki ko kada wani mushriki ya hajji bayan wannan shekara to wannan shimfiɗa ne ga wannan kan cewar saboda me saboda ai bai cancance su ba ba bai cancance su ba ba su kuma da haƙƙi kansu rayar da masallatan Allah domin masallatan Allah wajen ma'anar masajid wurin da ake bautar Allah da sujada da ruku'u da sallah to su kuma ba sujada suke yi ba shi yasa Allah ya ce shahidina ala anfusihim bil kufur alhali suna shaida akan kawukansu da kafirci menene shaida da suke ma kansu akan akan su da kafirci sun bayyana kafirci sun bayyana kafirci ta fuskar talbiyar da suke sai labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak ka gani a cikin talbiyar ma da ake bautar Allah sun yi shirka da shi to sai za a su bauta ma Allah tare da wani Allah a wajen da yake na bautar Allah ne kawai wajen bautar gumaka suna da wajen su daban sai su je su yi a can amma ba wajen da yake an gina shi saboda Allah ba me yasa ba su da wannan haƙƙin waye gina masallacin waye gina masallacin shi masallaci mai alfarma ba annabi ibrahim ba ba shi ne annabin da ya tsaye da tauhidi ba to ta yaya za a yi su mayar da inda yake an gina shi akan tauhidi su mayar da shi akan shirka shi yasa Allah ya ce shahidina ala anfusihim bil kufr abin ayi inkari ne gare su ta yaya za a yi su rayar da masallatan Allah alhali sun sanya gumaka a cikin ɗakin Allah a cikin Ka'aba kuma suna dawafi suna kiran sunan wani Allah suna yahubal yahubal ta yaya za a yi a ce su rayar da masallatan Allah to wannan shine Allah madaukakin sarki ya musu inkari da nufin kuma kan cewa aiwatar da shi kada a kyale mushrikai su zo su yi bautar wani Allah a cikin masallatan Allah musamman kuma Ka'aba a to sannan Allah ta'ala ya tabbatar da bacin ayyukansu saboda me saboda kafircin da suke yi alhabt shine ma'ana wato al-ibtal ula'ika habitat a'maluhum wato ayyukansu sun ɓaci waɗansu sun fassara alhabtu nan da cin abin da yake zai cutar da mutum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna mimma yunbitu rabi' mimma yaqtulu habatan aw yulim daga cikin abin da idan an yi sabon ruwa yake fitarwa akwai abin da yake cinsa zai kashe raƙumi ko ya kusan kashe shi saboda an yi ruwa ya ci ya ci ya ci bai san ya ƙoshi ba har cin ya zo ya halakar da shi to abinda zai halakar da kai shine alhabab to saboda haka abinda kafirai suke aikatawa wato halaka ne zai halakar da su ne ba komai za su samu ba a ciki waɗansu wannan shi ma a zai iya ɗaukan ma'anan alhabtu ɗin wato Allah kamar wannan ayar kaga kamar ta dace da a yanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul baqara wa man yartadid minkum an dinihi fa yamutu huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun waɗanda duk wanda ya yarda daga barin addininsa to waɗannan ayyukansu sun ɓaci a duniya da lahira to sannan kuma Allah ta'ala ya tabbatar wannan a duniya ulaika habitat a'maluhum ma'ana ba za su samu wani amfani na aikin nasu da suke yi ba ba zai tsina na musu komai ba sannan kuma a lahira a su masu dawwama ne a cikin wuta saboda haka ina sakamakon da suke ɗaunar za su samu a cikin bautar a cikin rayar da masallatai tunda dai rayar da masallatai ba abu ne wanda ake yi domin neman duniya ba ana yi ne domin samun lada to Allah ya ce babu ladan saboda haka ba su da wani haƙƙi babu ba su da dalilin a wato rayar da masallatan Allah to sai Allah maɗaukakin sarki bayan ya kora wannan daga gare su sai ya tabbatar da suwaye suke da haƙƙin bautar Allah rayar da masallatan Allah ya ce inna ma ya'muru masajid Allah kadai dai waɗanda suke rayar da masallatan Allah su ne man amana billah wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa aqama as-sala ya tsayar da sallah wa ata zaka ya bada zaka wa lam yakhsha illa Allah kuma bai ji tsoron kowa ba sai Allah ya sifanta su da sifofi guda biyar imani da Allah da imani da ranar lahira da tsayar da sallah da bayar da zaka da tsarkake da tan da da kadaita Allah madaukakin sarki wajen jin tsoron sa ba sa jin tsoron wani irin yadda suke jin tsoron Allah to a cikin nan watakila mutum zai iya cewa to ina imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shiga cikin wa aqama sala wa ata zakka saboda duk wanda ya tsayar da sallah ya bayar da zakka ba wanda ya kawo sallah da zakka sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan ya nuna cewa ya imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda haka an ambace shi dimnan wato a kunshe yake a cikin wannan kuma ne ya nuna wato girman a girman sallah da bayar da zakka a cikin ayyukan musulunci tunda dama koyaushe a cikin alkur'ani ana imani a alladhina amanu wa amilus salihat suka yi imani suka yi ayyuka na gari to a cikin ayyuka na gari din sai aka keɓance sallah da zakka so da sun zamanto su ne a azamu sha'airul islam mafiya girman wato alamomin addinin musulunci domin ita ita sallah ita ce take nuna a girmama haƙƙin Allah ita ba da zakka ita take nuna girmama haƙƙin bayan Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ya farlanta to nan da aka ce kuma walam yakhsha illallah bai ji tsoron kowa ba sai Allah to an san kuma ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam akwai tsoro na ɗabi'a da shi yana jin tsoron zaki yana jin tsoron ɓarawo a hanya yana jin tsoron 'yan kwanta-kwanta yana jin tsoron 'yan kidnapping to yanzu idan ya haka kenan shi ma wannan la ya amuru masajid Allah ba shi ne tunda kun gaba wannan fa ya zo da innama kadai lil hasr kadai waɗannan ne to kenan wanda yake jin tsoron wani ba kawai Allah kadai yake jin tsoro ba ya nuna an kore masa wannan kenan ko bayan kuma an san ɗabi'a ne a Allah ta'ala ya ce a takshaunahum kuna jin tsoron su ne fallahu haqqu an takshaw Allah ne ya cancanci ku ji tsoron sa to a cikin nan kun fahimci iskalin kun fahimci iskalin domin akwai abin da yake tabbatacce ne ba za ka iya kore shi ba bisa ɗabi'a mutum akwai abubuwa wanda yake jin tsoro to nan kuma Allah ya ce ka'idar wanda kawai zai kiyaye ɗakin Allah wanda baya jin tsoron kowa sai Allah to in aka yi haka ba zai zama towa taklif bima la yutaq ba an dora maka abin da baka da iko tunda cikin ɗabi'arka akwai abin da yake dole kana jin tsoron sa don aka ce ba ka jin tsoron kowa sai Allah wannan ba zai zama to taklif bima la yutaq ba an kallafa maka abin da ba za ka iya ba ko ka ba iskalin warid ko ka ba warid ba a akwai iskalin na gama ruwan kana shafa kanka ne kana ganin kan cewa wannan ba iskal bane akwai iskal na Allah ya ce wa takhsha nas wallahu haqqu an takhsha
sai a ce wani na khashiya yana haɗe da rahaba yana ce kawai tsoron kalami akwai wanda yake na makura wanda shi ne allah ka ɗauke wa ko kuma wanda yake tsoro ne wanda na ɗabi'a dole a ɗabi'a ce a ɗan adam yana da wannan fuska biyu jawabi biyu suka kawo jawabi na farko shine kan cewar wato tsoron da aka ce ba sa walam yakhsha illa Allah bai ji tsoron kowa ba sai Allah ma'ana bai ji tsoron wani ba irin yanda yake jin tsoron Allah zai iya jin tsoron wani amma tsoron Allah ya fi shi kamar yadda Allah ya ce fallahu ahaqqu an taksha an takshau Allah shine fi cancanta ku ji tsoronsa ba su ba kaga bai kore cewa kuna jin tsoron su din yayi musu inkari ga atakshawnahum haka kuma Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam watakshan nas bisa dabi'a ne yana jin tsoron abin da mutane za su ce su ce ta yaya za a yi ya auri yar a wato wanda ya masa tabanni ya dauke shi a matsayin da ya yi aure wannan ɗa nasa ana ce masa zaid ibn muhammad ya sake ta kuma ya zo ya auri yarsa me mutane za su ce me mutane za su ce wannan damuwar tana nan ɗabi'a ce Allah ya ce masa wa takshan nas to kaga abinda Allah madaukake abinda walam yakhsha illa Allah din wanda Allah yake nufi a nan wajen shine wato ba ku ji tsoron ko ba su ji tso bai ji tsoron kowa ba inda yake jin tsoron Allah saboda haka sai a yi ta'wilin hashiya din da ma'ana hashiya wadda take ta Allah ba je take da hashiya ta ɗabi'a ba hashiya ta ɗabi'a wannan zaka iya samun ta amma kar ta kai ya zuwa ga yadda kake ma Allah hashiya din Allah jalla wa ala to jihi na biyu kuma shine suka ce ma'ana walam yakhsha illa Allah ai walam yakhsha al-asnam lakin Allah sai ya zama to istifham ne munqati bai ji tsoron gumaka bai ji tsoron wani wanda ake bauta ma ba sai dai ya ji tsoron Allah to su ka mushrikai kaga ai ba haka suke ba saboda in ma sun ce sun yi imani da Allah a ba su imani da ran lahira ba ko ba su yi sallah ba kuma ba sa ba da zakka قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ko ba su ji tsoron Allah shi kaɗai ba saboda suna jin tsoron gumakansu suna jin tsoron shan inna zai zo musu daga gunki hubal zai iya sa musu shan inna suna jin tsoron ɗan galadima suna jin tsoron za a yi musu salbu a kwace musu imani suna jin tsoron wani a a a a a a wani kasurgumin ɗagutu zai kwace musu imani zai musu salbu da haka ake ba mutane tsoro ai tsoron wani Allah ka jin ka jin tsoron abin da ba gani ba a kana jin zai iya maka tasiri ba Allah ba wanda duk ka ji ka ji shi da irin ka ji tsoron sa da irin wannan tsoron ka bauta masa shi yasa khashiya take daga cikin abubuwan imani wanda ba ta cancanta ga kowa sai ga Allah to wannan shine taujih na biyu taujihin guda biyu haka al-qurtubi ya ambace su a cikin tafsirinsa saboda haka walam yakhsha illa Allah ai walam yakhsha ma'budan illa Allah sai ya zamanto wannan munqati ne lakin Allah sai dai ya ji tsoron Allah to Allah ya ce fa asa ulaika an yakunu minal muhtadi to waɗannan ana kauna su kasance daga cikin shiryayyu al-muhtadi wanda yake ya sifantu da sifar shirya wato ma'ana yayin da suka yi waɗannan ayyuka to ana ƙauna su zamanto da waɗannan ayyukan shirya ta zamanto ɗabi'arsu shi ne an ya kunu minal muhtadin su zamanto wanda shirya ta zamanto ɗabi'arsu al-muhtadi wanda yake shirya ta zamanto ɗabi'arsa a ko'ina kowane juyin duniya aka zo za ka same shi tafarkin da ya ɗauka fahimtar da yake da ita al'adar da yake a kanta to ta shirya ce to waɗannan su ne ake ƙaunar da ibada za su cimma wannan to haka wannan babban manufa ce ta addinin musulunci ta addini wanda ba za ka same shi ba sai a addini fa'ula'ika wa ula'ika humul fa'izun ne fa'izun ne amma nan al-muhtadun wato abin yawanci kamar yadda ibnu ashur yake faɗa alkur'ani yana ta ambatan shirya shirya shirya saboda babu wanda zai fahimci muhimmancin mutum ya zamanto shiryayye irin wanda waɗanda aka saukar da alkur'ani a kansu larabawa da suke zaune a cikin hamada larabawa da suke zaune a cikin hamada wanda suke tafiya a cikin rairayi wanda kowane waje kama yake daga kowane waje idan ka kauce mahanya komai kankantar kaucewa to inda kake tsammanin zai kai ka inda za ka samu kai zango ka samu ruwa a nan hanyar da za ka yi guziri in ka ɓace masa kenan wataƙila daga wannan shi kenan ka ɓace kenan ka fita daga dangi ka fita daga manufa shi kenan ka zamanto nama amma yadda kai bawa so haka abin da zai sanya ka a cikin shiriya a ce wannan hanyar daidai kake to babu abin da suke ganin kimarsa irin wannan shi yasa alkur'ani yake cike da buga misalin musulunci da shiriya akan hanya ake ambaton as-siratul mustaqim hanya mai kakkiya subulus salam hanyoyi na aminci ake maganar alhidaya shiriya kuma akasinsa ake ba ambaton abdalal ake ba ambatan asubul wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi to shi yasa nan aka ambaci aka ce ayyukan nasu ana kaunar za su zamanto a cikin shiryayyu wanda suke da wannan sifa ta shiryayyu almuhtadun to wannan ya nuna kuma kan cewar wato waɗannan wato rayar da masallatan Allah rayar da masallatan Allah yana sa wa mutum ya zamanto a cikin shiryayyu hanya ce da za ta ba shi ya zamanto shirya shi yasa kaga a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi a cikin wato sifar da mutane bakwai da suke cikin inuwar al'arshi wa rajulun mu'allaqun qalbuhu qalbuhu bil masajid hadisin sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh mutum bakwai Allah zai sanya su a cikin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa daga ciki ya ambaci rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid da mutum wanda zuciyarsa take rataye da masallaci amma hadisin tirmidhi a cewar a idza ra'aytum man i'tada al masajid fashhadu lahu bil iman فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر idan kuka ga mutumin da yake ya wato ya dimanci zuwa masallatai to ku yi masa shaida da imani domin Allah yana cewa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi waɗanda suke rayar da masallatan Allah su ne wanda suke imani da Allah da ran lahira kaga kenan rayar da masallatan Allah shaida ce ta imani shine abin da zahirin wannan ayat take faɗa to hadisin kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya nuna to sai dai hadisin tirmidhi ya ce gharibun hasan amma imamu ahmad ya da'afa ya yi ishara ga cewa nusha ce wadda take mai rauni albani ya in shi yasa kuma shekul albani ya raunana hadisin amma ma'anarsa sahihiya ce in isnadin bai inganta ba amma ma'anarsa ya dace da aya cewa idan ka ga mutum wato ya dimanci masallaci yana rayar da masallaci daga ya fita yana tunanin lokacin da zai koma to wannan kai wannan alama ce ta imani tun daga shi abinda ayar take nunawa kenan na yana nufin zuwa a yi sallah ko kamar irin hidimar tsabtar abin da masallaci ke bukata a samar da mai lampu ya tsaya da kafan shi ko kuma duka gaba ɗaya abin nan wato abinda imaratul masjid yake nufi shine a rayar da shi da zahiri su abinda su mushrikai suka ambata shine kula da shi shine imaratul masjid shine kula da masallacin da hidimta masa da da hidimta masa to amma wanda aldinin musulunci ya zo da shi shine ya tabbatar da wannan ya tabbatar da wannan domin kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam za mu gani a ayar da ta zo nan gaba cewa dukkan ayyukan da ƙuraishu da mushrikai suke alfahari da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ajiye su karkashin kafarsa illa shayar da alhazai da kula da masallaci wa imaratul masjid kula da masallaci to amma rayar da masallaci din da yake nufi a nan wanda hatta shi wannan hadisin da muka ambata na abu sa'id al-khudri yake ambato wato rayar da shi da yin da, da wato yin ibada a cikinsa da yin ibada a cikinsa domin at-ta'mir al-imara ma'anarsa wato ka sanya shi rayayye yaya za ka sanya masallaci ya zama rayayye idan ka je ka kawata shi ka gyara shi amma babu wanda yake zuwa ya sallah ai baka rayar da shi ba amma da masallacin zai zamanto cewar babu duk waɗannan kyale-kyalen babu a, a, a, na tubali ne kawai babu tayil sai yashi amma masallacin nan kullun cike yake da ayyukan ibada kamar yadda ina ga sheikh abdullahi ya fassara imara din ai a cikin tafsirinsa ya fassara yake cewa wa min imaratiha yana daga cikin wato rayar da masallaci idamatu salati fiha dawwamar da yin sallah a cikin masallatan wa zikr da dawwamar da yin zikiri ambaton Allah shine mutane idan sun yi sallah in sun yi sallah su zauna su ta zikiri mai karatun Kur'ani na yi mai addu'a na yi mai tasbihi na yi mai istighfari na yi in an yi sallar asuba masu zama har rana ta fito domin su samu ladan hajji da umra na yi duk yana daga cikin zikir wa darsul ilm da ilimi karantar da ilimi yana daga cikin rayar da shi ya zama tokanca ba a masallacin kawai sai dai a yi sallah a zo kuma a rufe kofa babu wani karatu da ake yi yana daga cikin wannan wasu ya natuha da kiyaye masallatan min malan tubnala daga abin da ba don shi aka gina su ba kada wato kada a hana abubuwan da ba don su aka gina masallaci ba kamar alal misali a mayar da masallaci wajen wajen yin walimar aure wajen taron walima ko wajen kasuwanci eh ko wajen kasuwanci hada waya hada connection ko kuma wajen meeting na siyasa ko cigiya eh innal masajid lam tubna li hadha annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ji mutumin da ya tashi yana cigiya a cikin masallaci ku ce la raddallahu alayka dhalatuk kada Allah ya dawo maka da abin da ka rasa mun ka ji ya tashi yana roko shi ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna innal masajid lam tubna li hada masallatai ba dan wannan aka gina su ba to siyanatuha mimma lam tubna la a tsare masallatai daga ba abinda aka gina su domin sa ba yana daga cikin siyanatuha kamar da shi Abdullahi ya faɗa ka hadithi duniya ya kawo misalin da abinda yake ba dan shi aka gina masallatai ba yace ka hadithi duniya hira zancen duniya to yanzu ba sai kun haɗu kun yi ba kana da waya ma sai ka hirar duniya a cikin masallaci ana kana ana kana cikin masallaci amma kana ta kai waya da wannan kai waya da wancan wani ma ka gama har kwarkwasa ma sai hira da budurwa a cikin masallaci wal iyadu billah wa tazyinuha bil farsh da kuma wato kawata masallatan wani ya daga cikin siyanatuha din yana da cikin imaratuha kawata masallacin da shimfiɗa to ayi shimfiɗa mai kyau ayi shimfiɗa mai kyau kamar yadda Allah ya saka ma a aliko da ya zo mana shimfiɗa kyakkyawa a masallacinmu to ai aliko na ce aliko dangote na ahsan mutane yadda suke faɗan suke ji in suka shigo cikin masallacin alfurkan sai su ce kamar a makka suke kamar haraminsu suke zuwa watan wiruha bisarj bisuraj da kuma kawatata da fitulu da fitulu wato masallaci ya zama tokan cewa kamar yadda kake ta janyo kake ta janyo fitulu din na malam ismail kamar wannan bawan allah da ya kawo mana wata irin fanka mai hasken fitila din nan sayyidina ali radiyallahu anhu cikin azumi ya zo ya wuce ta masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga fitulu cikin ramadan ne ya ga fitulu mutane suna sallah a bayan ubay ibn ka'ab wanda ya sanya ya rinka mutane kira'a sayyidina ali yace yace nawwara Allahu alayka ya umar kama nawwarta alaina kama nawwarta lana masjidana Allah ya haskaka maka kamar yadda ka haskaka mana masallacin mu to haske biyu ne ga haske na ɗabi'a na fitulu don lokacin da aka zo aka sanya fitulu ga kuma hasken karatun alkur'ani nurun ala nur to wannan dina daga cikin imaratul masajid to kaga wannan shine amsar tambayan kamalan isma'il na'am
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم
Allah ya ce a ja'altum siqayatal hajj ko kuwa kun sanya shayar da alhaji shayar da alhazai nan alhaj jinsi ne shi yasa ake sai a fassara shi da alhazai ko ku kun sanya shin kun kun sanya shayar da alhazai wa imaratal masjidil haram da kula da masallaci mai alfarma kaman amana billahi wal yawmil akhir kamar wanda yayi imani da Allah da ranar lahira ne wajahada fi sabilillah kuma yayi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah wato akan tafar yayi jihadi akan tafarkin Allah wato kun tsam wato wannan istifham na inkar ne wato kada ku sanya su la yastawuna indallah ba daidai ba sa daidaituwa a wajen Allah wato masu shayarwa da kula da masallaci da kuma masu imani da jihadi ba daidai suke ba a wajen Allah inda Allah a wajen Allah wato fil fadl a falala wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shiryar mutane waɗanda suke azzalumai shine waje shine fuskar waɗanda suke kula da masallaci mai ɗakin Allah suke shayar da alhazai amma kuma suna shirka azzalumai ne to Allah ba zai shiryar da su ba ta za a yi daidai da waɗanda suka yi imani da Allah kuma suke jihadi wato kai yaya za su yi daidai da waɗanda Allah ya shirye su a wannan ayar wajen sababin nuzul akwai riwayoyi da dama da suka zo al'aufi ya ce wannan ayar ta sauka raddi ne ga quraish da suka ce da suka ce da suka ce ai kula da ɗakin Allah da tsayawa a kan shayar da alhazai ya fi daga waɗanda suke imani kuma suka zo suna yaƙi suka zo suna yaƙin mutanensu wato suna ganin su da suke kula da ɗakin Allah kuma suke kula da alhazai da suke zuwa abin da suke a kai ya fi musulmi ya fi waɗanda suke imani suka yi hijira har suka zo suke aka zo suna yaƙin aka yi yaƙin badar da su aka yi yaƙin uhud har aka zo aka yi huduna na zaman lafiyar hudaybiya suna ganin su su suka fi to shine annan ayat ta sauka ta raddi a kansu suna cewa ai mu ne muke yin mu ne muke shayar da suna alfahari da harami suna girman kai saboda ganin kan cewa su su ne 'yan makka kuma su ne masu kiyaye su ne masu kula da ɗakin allah sai allah maɗaukakin sarki ya ambaci girman kansu da bijirewarsu da bijirewarsu da suka yi tun da girman kan shine sa suka bijire ma annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin abin da suke yi in dai ana takama da aikin alheri ne ta yaya za a yi su da ɗakin Allah da babu kamarsa shi kaɗai ne a duniya su suke kula da shi duk duniya ko ina duk ƙabilun larabawa a taho makka sannan su ne za su su ne za su rinka shayar da su ba za su ɗora musu kan cewa sai sun zo sun ɗebi ruwa daga mina daga zamzam sun je sun ajiye amina ba su za su ɗibi ruwan nan daga zamzam su kai musu har masaukin su amina kuma ga rifada ga dukiya a yanka raƙuma a kawo a mai a yi gurasa a ci abinci a ciyar da alhazai a ce duk wannan abin da muke yi sannan a ce wai mu ba koman komai ba ne sai waɗanda suka zo da wani sabon addini a ce su ne suka fi mu to shine Allah kun ga yadda Allah yake waliyul Allahu waliyul ladina amanu sai shi ya dau wanda in wani yayi rigima in duk wanda ya rigima da mu'minai sai Allah ya dauki rigimar ya ce ta sace sai Allah ya yi musu raddi ya bada kariya ya ce kun za a yi musu istifham na inkari aja'altum wannan istifham ne tambaya ce ai bi ma'ana la taj'alu kada ku sanya wato shayar da alhazai da kula da masallaci mai alfarma kamar aikin wanda ya yi imani da Allah da lahira in kuka kula nan Allah ya ce a ja'altum siqayatal hajj siqaya aiki ne ko amma da aka zo kuma abinda aka yi kamanta da shi kaman amana shi kuma masu aikin ne kamar wanda ya yi imani ko to aiki ai ba za a kamanta shi da mai aiki ba to amma shi ma shi ne sai ka gama shi ne sai a kaddara a ce suke cewa ka imani man amana don ya zamanto daidai kun sanya aikin shayar da alhazai da kula da masallacin mai alfarma kamar aikin ka fi'ili man amana kamar aikin wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira kuma ya jihadi a tafarkin Allah sai daidai la yastawuna inda Allah to amma da wajen da aka zo wajen korewar daidaituwar sai Allah ya koma ya zuwa ga masu aikin ya ce layastawuna ba daidai suke ba da masu shayarwar a ɓangare ɗaya da imaratul masjidil haram a ɓangare ɗaya da kuma masu imanin da jihadin a ɗaya ɓangaren ba daidai suke ba saboda muƙarana tsakanin waɗanda suke a aikaci kana ganinsu ai muƙarana ce wanda yake ba za ta ɓuya ba za ka haɗa wanda yake shi kawai sai alfahari da iyaye da kakanni da kuma wanda yake addini ya tsarkake shi zahiran wa batinan ya canza shi ya mayar da shi wato shiryayye muhtadi kana ganinsa kaga alamar takawa kaga alamar nutsuwa zaka ce zaka daidaita shine Allah ce la yastawun to ballantana kuma ma ai a wajen Allah ake magana to shi Allah shi da kansa ya faɗa yace la yastawuna inda Allah to sannan yace wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin to sannan Allah madaukakin sarki yace alladhina amanu daga cikin abin da aka ruwaito na asbabun nuzul din wannan ayar wanda yake yake da wani dan ishkal shine hadisin an-Nu'man ibn Bashir wanda yake a cikin sahih Muslim cewa wataran na ga na'am ibn Kathir ya kawo shi a can da isnadinsa daga Abdulrazzaq cewa wani mutum a daidai mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a a a numan ibn bashir ya ce kuntu inda mimbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance a daidai mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashabi a cikin wata jama'a na sahabbansa fa qala rajulun minhum sai wani mutum daga cikin su yace ma ubali an la a'mala amalan ba'da al-islam illa an asqi al-hajj ni ban damu ba bayan na riga na shiga cikin musulunci a bayan wato kan ne wani aiki bayan shiga ta addinin musulunci illa kawai in rinka shayar da alhazai babu wani aiki bayan shiga musulunci illa shayar da alhazai ba zan damu da wani abu in ba wannan ba wa qala akhar sai wani yace bal imaratul masjidil haram a'a kula da masallaci mai alfarma dai wa qala akhar sai wani yace balil jihadu fi sabilillah khairum mimma qultum yace a ai jihadi a tabarkin Allah di yafi alkai yafi abin da kuka faɗa fa zajarahum umar ibn al-khattab sai umar ibn al-khattab ya musu tsawa wa qala yace la tarfa'u aswatakum inda minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kada ku dauka kamar ku rinka dauka kamar ya ku a minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika yawmul jum'a wannan ku ranar juma'a ne walakin idza sulliyat idza sulliyatil juma'a dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fastaftaituhu fi ma ikhtalaftum fi sai dai idan aka yi sallar juma'a zan shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nemi fatawarsa a cikin abinda kuka yi sabani akan sa fa anzalallahu ta'ala aj'altum siqayatal hajj sai Allah ya saukar da wannan ayar to wannan ba yana nufin a lokacin aka saukar da ayar ba ana nufin wato wannan ayar ta zo a ma'anar abin da suke jayayya a kansa amma ayar saukarta ta sauka ne aqibin abinda mushrikai suka rinka faɗa ko sun faɗa tsakaninsu ko kuma sun gaya mai yahudawa kamar yadda waɗansu riwayoyi suka ce a shahid wannan magana ce wanda yake wannan itikadi ne wanda mushrikai suke da shi ayyukan mushrikai a ayyukan quraish kafin zuwan musulunci suna da yawa a kusan guda goma sha takwas ne wanda ibnu ashur ya ambace su annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin a cikin musnad imam ahmad cewa duk kullu ma'afiril jahiliya fa hiya tahta qadamayya hatain dukkan abubuwan alfahari na jahiliya na sanya su karkashin kafata illa siqayat alhaj wa sadanat albayt sai dai kawai shayar da alhazai wanda yake a cikin bani hashim ya kyale ma abbas dan har abbas yana cewa da aka saukar da wannan ayar to ni ya rasulullah barin tsaya kawai mai da hankali na akan imani da jihadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ka je kai inna ma huwa khair domin shi ma alheri ne sai kuma kula da ɗakin Allah wanda yake a hannun Banu Shaiba Uthman ibn Abi Talha ibn Abi Talha ibn Talha da kuma Shaiba Uthman ibn Talha ibn Abi Talha ash-Shaibi da kuma Shaiba ibn Talha ibn Abi Talha Shaiba ibn Uthman ibn Uthman ibn Talha ibn Uthman al-Shaibi da kuma Shaiba ibn Abi Talha ibn Uthman al-Shaibi su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyid da Abbas ya ce ya Rasulullah ba ni mukullin Ka'aba sai ka hada min tsakanin shayar da alhazi da kuma kula da ɗakin Allah sai Allah ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su da Uthman da Shaiba ya danka su a hannunsu ya ce huzuha khalidatan talida la yanzi'ukumuha illa zalim har abada yana hannunku babu wanda zai kwace muku illa zalimi har yanzu su ne suke bude ɗakin Allah har yanzu ɗakin Ka'aba su ne suke budewa wata ran mun je mun je gidan shi wanda yake a lokacin nan wanda abin yake a hannunsa mun je har gidansa tare da da Alhaji Ahmad Mu'azu lokacin ba amma bayan ya gama gwamnan Bauchi ne muka je a gidansa a Makka amma ba samu ganin sa ba to tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hannun su to wanda yake son ya ga bayanan su sai ya duba cikin tafsirin Ibn Ashur ya kawo su tarihi ne kyakkyawa mutum zai ji to sannan Allah ya ce alladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi domin saboda Allah a tafarkin Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawukansu a azamu darajatan inda Allah sun fi girman daraja a wajen Allah wato daga waninsu wanda suka hada waɗannan sifa sifar imani da hijira da jihadi to su ne suka fi girman daraja a wajen Allah shi yasa ai jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine zirwatu sanamil islam shine tozan addinin musulunci babu wani abu samansa tozan raƙumi akwai wani abu wanda ke sama da tozan raƙumi shine tozan addini wanda ya haka ya tara dukkan khisalul wato khisalul iman a'azamu darajatan inda Allah sun fi girman daraja a wajen Allah wato su sha'anin mafakhir wato fada'il abu ne wanda yake Allah ne yake yake tantan yake fayyacewa tsakanin su wa ulaika humul faizun kuma waɗannan su ne alfaizun su ne marabauta su ne waɗanda suka cimma abin da suke buri ya bayyana rabon nasu ya ce yi bashiruhum rabbuhum ubangijinsu ya nemi musu albishir bi rahmatin minhu da wata rahama mai girma daga gare shi wa ridwan da kuma yarda wato inda lokacin mutuwa za su ji cewa Allah nahnu uku mu majibintan ku ne da kuma inda dukhulil janna da lokacin shiga aljanna cewa inda Allah madaukakin sarki ya ce inni raditu ankum fala askhatu ankum fala askhatu alaikum abada na yarda da ku ba zan yi fushi da ku ba har abada wajen natin da kuma aljannatai ba aljanna ɗaya ba aljannat aka kawo shi da sigar jam'i aljannatai ne daban-daban saboda aljanna iri-iri ce lahum fiha na'imun muqim kuma a cikin wayannan aljannatin suna da wato na'im wato ni'imomi jin daɗi muqim dawwamamme wanda ba zai kauce ba ba zai kare ba ba zai kau ba tunda ba a mutuwa kuma tam baya karewa ba a kare ba tenuwa babu tenuwa ba tenuwa khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikinta har abada inna Allah indahu ajrun azim lalle Allah a wajen salada mai girma yake kai Allah ya makansa kirari inna Allah indahu ajrun azim Allah lalle a wajen salada mai girma yake kai in kaga irin abin da Allah yakan yi ma wato shi yasa duniyan nan duk abubuwa ne waɗanda suke a, a shawahid ne akan sifofin Allah jalla wa ala yanda za ga wani Allah maɗaukakin sarki ya bashi ko sifar jiki sifar kyau ko dukiya ko wata ni'ima yadda za ga Allah ya yi masa ba tare da wani wahalarsa ba shi za ka san kan cewa wato lalle Allah shi ne wanda yake inda tashi in ya tashi bayarwarsa wato shi ne wanda yake iya bayarwa inna Allah indahu ajrun azim Allah a wajensa lada mai girma yake kuma a cikin wannan wato akwai kambama matsayin nasu lada mai girma a wajen Allah yake to ka san wanda zai yi kyauta sai ka duba mai yin kyautar abinda za a baka kyauta ka duba mai yin kyautar ko ba haka ba ka duba mai yin kyautar saboda haka wanda yake idan idan principal ne zai maka a kai malamin makaranta ballantana kuma a ce yau gashi kwamishina ne zai maka ko kuma a ce gwamna ne zai maka ko kuma a ce shugaban kasa ne zai maka to ka gani to Allah shi ne zai indahu a shi yasa ya ce a wajen salada mai girma yake shi yasa suke cewa menene laqad menene laqad atala sana'i tu laqad atala sana'i tulu labisihi inna sana'a ala timbali timbalu wato yabona mai wato tsawon wanda nake yabo ya sa yabona ya yi tsawo saboda wanda nake yabo din tsawo gare shi kuma abubuwa na yabo din yawa gare shi saboda haka yabona ya yi yawa yabo a kan wada shi ma kansa wada ne wato abinda bai kai ya kawo ba ka ce za ka yabe shi shi ma yabon nasa to me za ka ce in ka faɗa abu ɗaya abu shi kenan ya kare inna sana'a ala timbali timbalu to wanda yake zai yi ba da lada akwai kamar Allah ka duba girmansa da irin abubuwan da yake ta ashe shi ne zai yi to akwai kamar Allah shi sa wannan jumlar wato take daga cikin abin da za ta dada dama mumine inna Allah indahu ajrun azim Allah ka bamu ladan mai girma سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امين نعم
mutane akan kasuwanci zage mutum ya zo yana zaune a masallaci amma ba ana bugun musu waya a siyar musu a daɗa kaza kaza da ya zo na kuma kasuwanci ke a cikin masallaci kwarai a hassan gaskiya ne wato shi kasuwanci a cikin masallaci ba wai sai ka zo da wani mutum kuna tattauna ba ko ta waya kake yi hada waya ko hada waya za ka yi ko hada waya za ka yi a waya ka ƙara kasuwancin a ciki ya shiga cikin wannan idan kuka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ji wani yana kulla kasuwanci a cikin masallaci kuce la arbaha Allahu tijaratak kada Allah ya sa riba a wannan kasuwancin naka to kaga in zaka yi tashi ka fita waje tashi ka fita waje cikin haraba shi yasa sayyidina Umar ya haraba kuma wannan yake nuna kan cewa haraba ba cikin masallaci take ba sai ka tashi ka fita waje don ma ka samu riba a cikin kasuwancin naka kada jikinka na rawa kaga kan cewa watakila dan cadi ne an kusan zai tafi sun kusan barin gari saboda haka gara kai sauri a gama ta sai ne masa ya dan jira ka bari yanzu ga kanan ma rike waya rike waya sai ka fita sai ka yi sai da watakila a harami ne irin haramin madina kafin ka fita sai ka yi minti tara kafin ka kai bakin kofa amma kaga ai duk mutumin duk abin da mutum ya bari don Allah Allah zai musanya masa abin da ya fi alkhairi eh to a hasant wato in kai masa in text ne ko to sai a koma a duba a ga illar illar a shine a zahir ba wai yin cinikin ba abin da ke cikin yin cinikin da zai shagaltar da mutane daga ambaton Allah domin yayin da za ka zo wani yana sallah wani ya ɗaga hannu sai na addu'a sai ji kuna kuskus ɗin ƙullar shirki maganar taku sai ya dawo hankalinsa nan wajen ko kuma an idar da sallah mutum yana zikirinsa sai kawai ya ji wani ya miƙe jama'a wallahi ni matafiyi ne guzuri na ya yanke kaga hankalinsa duk sai ya dawo kan wannan to shi yasa aka hana wannan saboda haka idan na text ne a zahir Allahu alam wannan ijtihadi ne ne in daidai ne to fa min Allah in kuma kuskure ne fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah min amma a zahiri in ta text ne saboda wannan illar ba ta nan babu wannan illar babu laifi babu laifi tunda ai Allah ya halatta ciniki din Allah ya halatta ciniki ya dambi ai to ai shine nake cewa idan dai babu magana da za ta shagaltar da masu sallah daga ibadar da suke tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal masajid lan tubna li hada ba a gina masallatai domin wannan ba domin a mayar da masallaci ya zama kasuwa amma ka zo ka yi tax ai baka mayar da masallaci kasuwa ba amma ka zo ka ce wa mutum ku zo mu haɗa a masallaci ko kuma yana zuwa kuka zo ka zauna kuka kafa majalisi na abin nan cinikin gida kana so ka sayar da gidanka ko cinikin mota to haka ai masallaci ba a gina shi don wannan ba ai wannan duk wannan babu illar magana abu ne wanda kake yi kai kai kadai ba wanda ma ya sani sai dai in voice note ne voice a wato sautin da zai shagaltar da masallata sautin da zai shagaltar da masallata kuma tsakani da Allah ka duba ka gani ai zaka fahimci a hikimar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu irin waɗanda yake ana yin sallah za su miƙe jama'a a abin da ni matafiyi ne ni kaza ne ana idar da sallah ko azkar ba kai ba ana sallama za ga sun miƙe to kaga irin wannan ai akwai idaya kuma kuma hadisin da muka karanta hadisin abi hurairah a cikin bukhari cewa idan mutum ya idar da sallah mala'iku suna Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam ma lam yuhdith fihi ma lam yu'dhi fihi matsawon bai yi hadathu ba hadath ya zo ya yi ya bata iska ya saki abin da zai sa doyi a ta ji malam ya uzifi matsawon bai cutar ba to cutarwar ai haga tana cikin ana idar da sallah ka tashi ka fara magangan ko kuma ka kama surutai kai da wani kuna kulla a harka ta duniya wanda zai shagaltar da shi daga wannan nutsuwarsa da fuskantar Allah da zai amma kaga idan da kawai mutum text ne kawai yake yi in ko da tura hoto ne da sauransu da sauransu aiwa shi da shi kadai ne a zahir wannan in aka tsaya aka duba illar hukunci illar a illar hannun da ta zo sai ga wannan surar bata shiga ciki ba wallahi wal ilmu indallah wannan kamar yadda nace wannan isti wannan ni dai a ra'ayi na ne bisa abin da nake gani na illar hadisin in daidai ne to alhamdulillah eh kaman bitcoin akwai wannan wannan yace Allah ya kara malan lafiya amin akramakallah na kasance ina kiwon kifi da awaki to sai ya kasance duk lokacin da wata akuya ta mutu sai na jefa wa kifayen ita akuyar a matsayin abinci shin malam hakan ya halatta wannan tambayar dan an sha an yi min tambayar nan ina ta cewa ina daga cikin abin da har yanzu gaskiya ina ƙara bincike akai kuma ina so in tattauna da yan uwana ɗaliban ilimi don cimma matsaya akan wannan matsala saboda haka inshallah akwai akwai dan uwana Alhaji Nasir Mansur yana kiwon kifi har abin nan ya rinka mun tuni bayan tuni cewa fatawar man fa muna bin ka bashi fatawar nan fa muna bin ka bashi ina so in ga maganganun malaman zamanin mu a kan wannan da kuma ƙari akan hukuncin a littafan da suka yi magana akan ahkamun najasat so Allah da zan amsa ta nan gaba sai batun tambayar bitcoin a bayanin da na yi a kan cryptocurrency satin da ya wuce waɗansu sun ce suna son a yi bayanin da waɗansu sun ce ba sa jin hausa to maimakon su fassara suka ce ku za wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk